السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka ko kuma wannan masallaci mai albarka masjid Sheikh Usman bin Fodio wanda dalili na shigowar watan Ramadana da kuma wasu auda'in da muke rayuwa a cikinsu a wannan lokacin ya sa aka tsara wannan wa'azin yan uwa wanda suka tsara wannan muhadarar da wa'azin wanda Allah saka musu da alkhairi yan uwa malamai imam Sheikh Malam Kabiru da al-imam Sheikh Malam Salih Abubakar da imam Sheikh Malam Mustafa Abubakar Allah saka musu da alkhairi akan kokari da suka ba da kansu kan da'awa Allah saka musu da alkhairi Allah kyautata zuriyarsu Allah tabbatar da digadigan zuriyarsu akan wannan da'awa ta sunna da'awa ta tauhidi da'awa zuwa ga riko da alkitabu was sunna dan uwa yan agaji masu kokari Allah saka musu da alkhairi Sheikh Malam Salih Abubakar yayi bayani akan abin da ke tunkaran mu na azumin watan Ramadana to ganin cewa muna cikin wata na Fabrair wanda da akwai wata aqida ta Kirista wanda ta shigo izuwa ga cikin ausatul musulmin izuwa ga cikin ɗan uwa musulmi wanda za mu ga da dama mutane suna riƙa da wannan aƙida ba su san da cewa ba menene asalinta shine idul hub wannan biki na soyayya mutum musulmi yanzu in yaji an ce biki na soyayya ya zata masoya sarmayi da shi da budurwar shi in yana soyayya ko kuma wani ma a matar shi wadda ya aura ya gwada mata soyayya a wannan wunin alhali wayanda suka kirkiro aqida suka yada ta a duniya kuma suke kashe kuɗi da yawa akan a wannan rana a dinga haduwa a gidajen rawa da gidajen kaɗe-kaɗe da gidajen mai yake da suna giya da sauransu kuma a bawa masu makaɗa maraya mawaka a ba su kudi akan su yada wannan soyayya a bawa kamfaninnukan da suke yin shakwala su bugo kala-kala su sako su cikin musulmi a yi ababe a yi riguna da dama da sunan wannan wuni a cikin waikabediya mausu'a ta waikabediya wanda ita ce akrab masdar wanda an ka shiga google za ka gani wannan magana da zan haɗi ka iya bincikarta da hausa ka iya bincikarta da faransai ka iya bincikarta da angile ni na binciko ta da larabci zan haɗi asalin me ta ina aka huddo wannan aƙidar ta idil hub wanda ake yin shi sha hudu da wata na wannan fabrair wanda zai kama ranar juma'a subhanallah ranar idi na musulmi na sati da ake yi kuma zai game da wannan mafi yawan musulmi ma hankalinsa a can gurin malam yana khutba liman yana khutba amma hankalin shi ya zai wace irin shakwala zai siya buduro shi wani irin kaya zai sa wani irin kyauta zai kaiwa matar shi yau me ya kamata a yanka a gida ko makamantan haka a kai dai mummuna Allah ke a cikin oikabediya suke cewa idul hub yawmul hub wuni na soyayya ko idul hub ko idi na hubbi na soyayya ko idul ishq shi ma soyayya ne ko kuma yawmul qiddis ranar shahidi babba ɗaya daga cikin manyan jigajigan malamai na kirista to kaga daga cikin sunayen shi suka ce shine al-qiddis fatih valentine qiddis valentine i ranar da ake jaddada soyayya ga qiddis valentine shi ya sa sunan shi san balantan ko a kyautar da ake yi a wannan ko to sunan ɗaya ne daga cikin shahidai na kirista ɗaya ne daga cikin shahidai na kirista falantan wannan falantan in su bi ne da akwai wanda ya rayu a roma wadda ɗaya daga cikin rum ɗaya daga cikin manyan ƙasashe ne na kirista da wanda ya rayu a wata madina da ake ce mishi tarina za mu bi bayani a kansu insha Allah to shahidai ne guda biyu a wannan wunin su ne ake yin idi na jaddada hub da soyayya a gare su sai suka wa asalin wannan abun bargo suka riye shi suka yada da soyayya ranar jaddada soyayyar masoya falantin ko suka ce ihtifalun min aslin masihi idi ne biki ne asalin shi daga kirista ya zo ya tafilu bihi kathiru min nasu fil'ada mafi yawa daga cikin mutane a duniya suna yin wannan idin a wani wuni 14 min fabrairu ranar kwana 14 na watan fabrairu wanda muke ciki a yanzu a tarihi na miladi miladiyya hasbal kanisar garbiya daidai gwargwadon yadda kanisa ta garbiya ta haddada yani a masiha da a masihiyya da akwai kanisa guda biyu wanda su ne asali a roma in ka tahi su ne asali kawon mazhabobi na kanisa na, na addini na kirista a roma da akwai kanisar sharkiya da akwai kanisar garbiya to su a gurin kanisar garbiya mazhabin nasu kenan za a yi wannan idin ne a goma sha hudu da wannan wata na fabrair hasbal kanisa kuma a sharkiya suka ce za a yi shi ne kwana shida da wata na yoliyo kenan kaga nan nijar wacce kanisa ce aka bi garbiya ce ake bi ko sha hudu inna lillahi wa inna ilaihi kaga da akwai matsala shi yasa sanin asalin wannan abin yana da mahimmanci a kowane shekara ake yin da yake da suna ake yin wannan idin min kulle am idh yahtafiluna bi dhikri al-qiddis valentin wa yahtafiluna bil hubb wal atifa haythu ya'abbaru fihi al-muhibbuna an hubbi عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات معايدة من أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبابهم هذا هي سكا بيّن تيوى أولاً ونن أنا يوم بكي أنا بيّن سوية قوانا قديس إن أما دون منافرتي هي أكتي لا مسويا سيسي أمهاني دوانا دامر su rabawa junansu ya juna abin kyauta kamar filar kamar zobe kamar kaya kawo shakwala da ake yi a yanzu tukinan kaga asalin shi aqida ce ta kafirai na farko kiddis inda kiddisan guda biyu kiddisai shahidai manyan jigajigan fastoti na kirista shahidai wa'inda suka mutu ba a so a mance da su su ne ake yin idinsu a wannan wani kenan don mance kadisi babban malami na kirista fasto kenan wanda shahidi ne ya mutu dalilin yada kiristanci yawwa to kenan sai kai musulmi ka yi wannan idin ala basira balin insani ala nafsihi a ka yi idin wannan akan basira in za ka zaɓi ka zamto ɗan wutar jahannama ka zamto kirista ka zamto mai yaɗa jinjina wa kirista ka yi in ko za ka bari ka yi riko da addinin ka musulunci ka yi almihim dai tafsira ce wannan muke yi allah ke wannan kiddisan innan guda biyu allazai ne yujira takrimuhuma fi rabi ashir min shahari fabrairu ana girmama su a wata a kwana goma sha hudu na wannan wata fabrairu ana girmama su wannan daga wikipedia ni kawai tarjamawa ce tawa wasu wurare ne ya tuwo sun yi bayani a kan shi da yawa kuma na farko falantin allazi kana ya ishi fi roma da akwai kiddis falantin sunan shi falantin wanda yake shine na farko wanda ya rayu a roma da kuma kiddis da kuma kiddis falantin wanda ya rayu a madina ta torini torini ko makamantan haka wanda ake ce musu kenan kaga na farko a roma na biyu a wannan madina ta wannan torini ya rayu to duk wanda zai yi idin wannan wannan da yake girmamawa dalilin sun gwada soyayya ta gaske da addini na kiristanci to kai ma za ka gwada soyayya ta gaske ga wadda kake so wannan shi ne tafsiri na wannan ne da ake yi allah ke yi shi na roma an kashe shi ne a wajen haɗaukaka da'awa ta kiristanci a shekara ta 269 lokacin yana da'awa a kashe shi shi kuma na madina ta tori ne an kashe shi a shekara ta 197 kenan na madina ta tori ne shi ne ma na farko amma da ke na roma shi ne babban da suka kara gabatar da shi almihim wannan ma'alumat ɗin da na ɗauko na tamhidi da bayani akan wannan idin don mu gane cewa wannan idin da ake yadawa mafi yawan musulmi ko mafi yawan samari suka shagaltu da shi alakwal ne a fada-fada ne da makamantan haka su san da cewa suna taimakawa addinin kiristanci ne kuma ana daukan takari ana turawa roma da sauran kasashe na kirista akan cewa ga musulmi wa muna ta jihadi sun fara ganewa sun fara shigowa kuma kai ɗan kasuwan da za ka ɗauko sayo shakwala da kayan sawa a wannan wunin da filar-filar ɗin da ake ba da kasan da cewa kana cin haram kana taimaka wajen akida mummuna kana taimaka wajen ɓata tarbiyya ta 'yan uwanka musulmi wajen rushe akida ta alwala walbara na addininka Allah ke musan da cewa ‘yan uwa addinin musulunci ƙarar yake Allah ma'aukin sarki ya sabko da alƙur'an ya turo manzanni ya turo annabi Muhammad sallallahu ya bayyana akida ta musulunci Allah ya ce fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa in ka bi shari'a Allah ba kai ba bata ba kai ba shaqawa kenan kai riko da addinin musulunci kakka yarda ka zamto ka share ka wajen akida ta kafirci wani zai iya cewa ai kirista su ma suna da annabi na'am suna da annabi kahin zuwan musulunci kahin zawwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin su yana na amma da zawwan manzo da su sama an shahe addinin su duk wani bayahude duk wani banasare kirista idan ya kwana a wannan al'umma tun zuwa manzala ya ƙi yin imani da manzala alhali da awa ta kai mishi kafiri ne ɗan wuta ne khalidan mukhalladan fiya haka manzala bayyana a hadisi ƙarara ya ce babu ɗaya daga cikin bayahude ko ba nasare wanda zai ji wannan da'awar da zo da ita ya ƙi yin imani face sai ya koma yana kafiri ba to dole ne su yi imani in ba su yi ba imani sunansa kafirai kuma babu shakka akan mu ce musu kafirai ne arnawa ne in mutum yayi shakka akan haka kamar yaki haƙƙaƙa imanin da yake wajibi a kai Allah kiyaye Allah ma'aukin sarki ya bayyana wasayal ashir wanda suka ɗauki usul da tushe na musulunci Allah ma'aukin sarki yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah bacin ya bayyana daga cikinsu da akwai bayani akan ruko da aqidar musulunci da shiwa da duk wata aqida ta kafirci Allah ya ce to wannan fa shine tafarki na ku yi ruko da shi kada ku bi tafarki subul hanyoyi wanda fassaka ku zuwa gare ni ku bace da tabbas ka san da cewa an kai riko da tafarki na kirista yahudawa to wallahi ba ka kaiwa zuwa ga Allah Allah ya ce wannan wasici ne yake muku wasiya da ke muku umarni yake muku ku yi riko da ita in kun yi riko da ita to tabbas za ku samu tsoron Allah Allah taimaka Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa inna qaumun a'azzana Allah bil Islam فإن طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عمر بن الخطاب yake cewa mu mutane ne wanda Allah ya darajta mu ya daga mu da musulunci in muka ce zamu nemi wata daraja da mun wani matsayi ba ta hanyar musulunci ba to Allah zai kaskantar da mu kai da kake so ka nuna wa masoyiyarka soyayya a wannan wunin na kafirci ba za ka buwa hanya ta shari'a da ta gindaya ko matakka ce ko wata masoyiya ce wadda baka aura ba ko kawakka ce alakwal to wannan duk hanyoyin da shari'a ba ta gindaya ba to wannan baya kaiwa ko ina sai wuta ba ka samun wani daraja ko wani matsayi tare da cewa kan wani yaji an ce ko kawaka ce daman babu maganin namiji ya zamto yana da kawa babu wannan wanda mafi yawan abin da ke faruwa a yau ka gama ce ta ce aiwa na abokina ne na lakwal kaga namiji ya ce a wancan kawa ta ce ta lakwal in za a ta yi lakwal ana rike hannu ana tabawa ana hira ana wasa in za a dawo ana tabawa ana hira ana wasa ya kai mata ziyara ta kai mishi ziyara subhanallah wani ɗaya daga cikin ɗalibai ya taɓo ni wai da Allah da ko wata ƙawashi talakwal yanzu to sun girma ta ce da Allah ta shirya za ta kama shi ziyara don Allah yaya ya iya amsa koko kaga da akwai matsala Allah kiyaye Allah kiyaye wannan musiba ce kuma duka wannan kawa yana da wannan sauransu duk sharri ne na yahudawa Allah kiyaye Allah ma'aukin sarki ke cewa sun maja'annaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamu Allah ya ce mun dora ka akan shari'ar da muka yi wa'ayi zuwa gare ka da Allah kada ka bi shari'a ko tafarki na wa'inda ba su sani ba su ne yahuda da nasarawa wanda suka ƙi imani to kai ma musulmi an umarce ka da ka yi riko da tafarkin addinin musulunci ka yi riko da hanyar musulunci Allah ma'auki sarki ke cewa cikin suratul ma'ida wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu kathira wa dallu an sawa'i sabil Allah ce kada ku bi soye-soyen zuciya na mutanen da sun riga sun ɓace tun kahin yanzu yani ana magana tun kahin zuwan ka kai annabi Muhammad daman sun ɓace saboda sun harrafe sun juya littafansu ko to tun kahin ka zo manzo Allah batattu ne yahuda da nasarawa tun kahin zuwa manzo Allah batattu ne wala tattabi'u ahwa qaumin qaddalu min qabl wa adallu katiran kuma da suka bace kuma sun batar da mutane da yawa gashi yanzu abin da suke sun batar da mutane da yawa sun kawo hanyoyi dama suwa kamu mance ba yahuda yana da aqida shi kadai zai shiga aljanna tunda ni kadai zan shiga aljanna zan yin bata duniya in bata duk wanda ba ba yahude ba dan kai shiga aljanna a kuma a aqida su ha kuma yau kirista ma a aƙida shi shi kaɗai zai shiga aljanna tun da ni kaɗai zan shiga aljanna bari in ɓata duk wani wanda ba kirista ba ne ba don kai shiga aljanna a aƙidarsu a tunaninsu a riyarsu wa kawo ne duk aljanta illa man kada hudan an nasara haka ce aƙidarsu jiya da yau allah ke shi yasa suke hudo ƙungiyoyi na abadatu shaitan masoniya ƙungiyoyi kala-kala wanda balo da sauransu fiyafimen banza da nawohi na yada tsiraici waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe kuma su 'ya'yansu sun turke su a suna karatu sun turke su a gurin bauta tasu da sauransu wannan haƙi da suke so su haƙaƙa amma a hikamci a dabarance amma kuma ba Allah musulmi malamai suna yi kai da kawa suna wa'azi suna faɗakarwa amma sai an samu wanda zai ce malam wani ma bai samu ba dama ne wa da ya samu dama da ya kashe kwala mai i love you da sauransu Allah kiyaye subhanallah shukran jazakumullahu khairan wa dallu an sawa'i sabi Allah ya ce kuma hallo daman sun bace daga hanya wadda take mai kikkiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum hadisi ne ingantacce wanda abu dawud da rawaita sheikh nasir da albani ya inganta shi manzo Allah ya ce duk wanda ya kamance ce ne da mutane ya san da cewa yana cikin su kaga akwai hatsari wannan kai kuma a wannan idul hub inna ka san da cewa kamance ce ne ya ce zaka yi da su kuma su ga aqida da suka kikiro sannan kuma halu addinin musulunci baka da wani idi he idin nan manzala ya ce li kulli qaumin idun wa hada iduna manzala ya ce kowace mutane suna da idi mu kuma idin mu gashi ne he zano ididdikan musulunci idul fitr da idul adha da kuma na juma'a wanda ake yi ko da yaushe da idin ya juma'a ya sha bambam sauran ididdikan wannan shine idin mu kuma kowane addini kowace mutane suna da addini aidansu da haka kuma ce ke Allah ke almihim da akwai dalilai da dama wanda suke shiga ƙarƙashin haka don haka insha Allah zan ɗan takaita ganin lokaci almihim da akwai wata aya ta suratul mumtahana Allah ma'aukin sarki ke cewa ya ayyuha allazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq Allah ma'aukin sarki ke cewa ya ku mu'minai la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyana da makiyanku su zamto masoya a gare ku auliya a masoya majimantan lamari a gare ku to kaga wanda yake yin wannan abin kamar ya riki kirista ya ce wa'annan kiddisan da ake yin idin nan dalilin su ni ma bari in gwada idi bari in gwada soyayya yanda ya ta yi soyayya ta ƙarshe ga addinin kiristanci ha aka kashe su akan haka ni ma bari in yi soyayya ta ƙarshe ga wanda yake so ha aka kashe ni akan haka kana yin haka ka rike shi da mawadda ka rike wanda suka kirkiro abin da mawadda Allah ke tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya da da kauna da akwai matsala Allah ke wannan hukaye ne akan jahilci ko akan sani in akan sani kai daman hujja ta tabbata a gare ka in akan jahilci kai to daman wajibi ne ka san abu kayan ka aikata shi ba ya zai ka aikata abu sai daga baya ka dinga ci akan jahilci dole sai ka san hukuncin shi Allah ke abinda muka faɗi ne dai Allah sana cikin mizan hasatu ma abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana almuhim dai wata ɗan ishara ce lokaci tattaunawa akan wannan munasabar da mutane dama suka gafala suka bar shiryar musulunci suka yi nesa da wa'innan nusus ɗin da dama wanda malamai sun haɗa nusus ɗin da suka zo akan haka da yawa aru-aru suna bayani akan su a gurare zuwa gurare kaga ya kamata kowane musulmi ya yi ƙoƙarin dawowa ya maido hankali shi ya riko da akida shi ta musulunci duk wani abin da kire ne da ƙirƙirowa na kafirai yahudawa ko nasarawa ko makamantansu mutum ya nisance shi ya yi riko da tsarin musulunci da shari'a ta musulunci abinda ba ka faɗi da ya Allah sana cikin mizan har su hatun mu abinda ka yi kuskure Allah gafarta ba subhanahu wa ta'ala hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sukuna jazakumullah
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a shekha dr al-imam wala abubakar da muhammad ala shakar yan kuma musulmi muhadarar